الكريم أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وهذا جعل أئمة الحديث الذين يحتجون به ويبنون عليه دينهم مثل مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد بن القطان وعبد الرحمن بن مهدي وسفيان بن عيينة وعبد الله بن مبارك وعبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وعلي بن المديني والبخاري وابي زرعه وابي حاتم وابي داود ومحمد بن نصر المروزي وابن خزيمه وابن المنذر وداود بن علي ومحمد بن جرير الطبري وغير هؤلاء فان هؤلاء الذين يبنون الاحكام على الاحاديث يحتاجون ان يجتهدوا في معرفه صحيحها وضعيفها وتمييز رجالها وكذلك الذين تكلموا في الحديث والرجال ليميزوا بين هذا وهذا من اجل معرفه الحديث كما يفعل ابو احمد بن حديث وابو حاتم البستي وابو الحسن الدار قطني وابو بكر الاسماعيلي وكما قد يفعل ذلك ابو بكر البيحقي وابو اسماعيل الانصاري وابو القاسم الزنجاني وابو عمر بن عبد البر وابو محمد بن حزم وامثال هؤلاء فان بث هذه الامور له موضع اخر ولم نذكر من لا يروي باسناد مثل مثل كتاب وسيله المتعمدين لعمر الملا المنشئي وكتاب الفردوس لشهر لشهريار الديلمي وامثال ذلك فان هؤلاء دون هؤلاء الطبقات وفيما يذكرونه من الاكاذيب امر كبير والمقصود هنا بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته mara da wanda ya mace na ranar litinin da ran talata na da yawa a wannan dare na talata ashirin da takwas da watan jima'a da hijira ta nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari da ashirin da tara ila shi ne da shida a ƙarshe biyu da watan shida biyu da watan shida miladiya dubu biyu da takwas وانا مجال الدين انا طبعا وبعض الشكل لكن فائدة جميلة في التوكل والوسيلة عليهما يلا شنو درس منا أربعين شدة عندما أنا دكتور منا بيان وجن تنسل شيء لنا ما لم حديث ما لم حديث يا جاهد يا جنبي سنة دا سنة دبن دبن أقول لك بسيطي كل من تتبع حديثي أشكي تتبع لنا إن تتبعه hadisai da suke ba ingantattu ba wasu su yi bayani wasu kuma ba za su yi bayanin hadisin da ba ingantaccen ba amma kuma suna kawo shi da isnadin sa da take wato da kalkalar mazajen sa tun daga farkon shi da littafin har zuwa kan sahabin da aka ji wa hadisin zuwa da aka sallallahu ta'ala alaihi wa sallama suna kawo wannan kalkala ita kanta wannan kalkala tana matsayin bayani ita kanta tana maka bayanin wato halin da shi wannan hadisin ke ciki ko dai ya zama ingantacce ne ko ya zama ba ingantacce ba ne dogaro da wannan magaji da suka ambata a cikin sanadin da wanda yake da ilimi na rijal wato zai iya sanin ya iya sanin halaye da kuma matsayi na magajin islami zai iya sanin cewa wanda hadisi ga matsayin sa yake to akwai waɗannan don haka littattafan su ba littattafai ba ne da za ka ɗauki kowane abu ka gani a ciki wato ba za ka ɗauki kowane abu da ka gani an jibila wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a cikin irin waɗannan littattafai ka ɗauka cewa wannan abin tabbas ba iki sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi ba tana yiwa ya faɗa tana yiwa wani bai faɗa ba abin da zai iya baka wannan bayani ya tantance maka ya faɗa ko bai faɗa ba shi ne nazari da ainihin bincike akan istinadin wannan hadisi yace to akwai irin waɗannan da yawa inda ya kawo mana misalin wasu daga cikin su irin su abubuwan da nabi irin su abu abdullahi na haka nan irin su abu shayi abu ويحيى بن سعيد بن قطان وعبد الرحمن بن مهدي وسفيان بن عيينة وعبد الله بن مبارك ووكيع بن الجراح والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وأبي داوود ومحمد بن نصر بن يزيد وابن خزيمة وابن المنذر وداوود بن علي ومحمد بن جرير الطبري وغير هؤلاء فإن هؤلاء الذين يرمون الأحكام على الأحاديث يحتاجون أن يجتهدوا في معرفة صحيحها وضعيفها وتمييز رجالها وفي سواء تكون من يمن يسمع لمن وأن تكون تسمع بعد ذنب الله صلى الله تعالى عليه وسلم تكون إلى الدين الدين سؤال حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث فرقا بالسجد على إمام دار الهجرة لإمام المذهب المالكية wanda ya rubuta na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tana dari daya da saba'in da tara yace wa shu'ba ibn hajjaj kamar shu'ba ibn hajjaj mutumin basra wanda shi ma malami ne da lokaci a cikin mallam hadisi ya rasu hijirar da Allah tana da yi da cikin yace wa yahya ibn sa'id ibn qattan kuma kamar yahya ibn sa'id al-qattan shi ma malami ne da cikin malaman basra a cikin kasar iraki shi ma a wancan lokacin zamani ya rayu ya rayu ya rayu a lokaci daya da su imamu malik sai dai ya rasu bayan domin ya rasu shekarar hijira ta ita da sittin da takwas da ita da sittin da takwas shi duk sun da gaji ne gaba ɗaya sun rasu a shekara ɗaya a shekarar hijira ta ita da sittin da takwas ya ya rasu sa'id al-qasan abdurrahman ibn mahdi sufyan ibn uwayda waɗannan dukkan su sun rasu a shekarar hijira ɗaya hijirar manzo Allah ta ɗari da sittin da takwas suka bar duniya waɗanda duk suna cikin malamai na hadisi manya manya da aka yi a zamanin su waɗanda babu yanzu wa abdullahi bin mubarak haka da abdullahi bin mubarak wanda shi mutumin kuranta da mai shi ma daya daga cikin manyan malamai ne kuma daya daga cikin waɗanda Allah ya azurta da dukiya domin ya taimaka wa addini da dukiyarsa ya ce yana yin kasuwanci ba don kawai da kuma mutane uku yana kasuwanci don ya taimaka wa imamu malik a madina ya taimaka wa annai ibn sa'ad a mata ya taimaka wa al-sumayr ibn iyad shi kuma a mata yace ba don waɗannan mutane uku ba da bai tara dukiya ba waɗannan su ke taimaka wa dukiyarsa yana yin watanni da yin watanni uku cikin karantar da ilimi da yin watanni uku a wajen ainihin yaƙi da wajen turu wajen zama a dole domin kare dukkan wata harari da makiya a cikin za su iya kawo a dole yana cikin sannan ya tafi wasu da kalli ko wajen neman gudu haka ya haka ya saka shekara ta gida hudu ya yi wata uku ana ya wata uku ana ya wata uku ana wannan shi ne abdullahi ibn mubarak da ita in ka tuzo za ka same shi imam ne shugaba ne jagora in ka tuzo da ilimin jagora ta fuskar jihadi jagora ta fuskar kasuwanci jagora ne dukkan neman ilimi nan ma shugaba ne ya yarda ibn jara haka nan da wasu ibn jara a ru'ati shi kuma mutumin kusa ne shi ma duk dai lokaci dai suka rayu babban ne daga cikin manyan manyan malamai na hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ya da kuma shirin manzo Allah dari da sittin da bakwai dari daya da sittin da bakwai sai imam shafi muhammad ibn idris ash-shafi asalin da bakwai shi ne mutumin makka ya tashi ne kan ilimi ne ne madina ya tafi iraki ya tafi masa to a duk tafiye tafiyar da ya zama da manyan manyan malamai cikin malaman da akwai imam malik shi kansa yana da cikin malamai imam shafi ya ainihin shirkuda littattafai daban-daban ya rubuta littattafai daban-daban a cikin harkar da ta shafi a harkar da ta shafi a usulun fiqh da kuma fiqh wato abin da ya shafi ilimin shari'a ya rasu jiran da zalla ɗari biyu da hudu sannan wa Ahmad ibn Hanbal da irin su Ahmad ibn Hanbal Ahmad ibn Hanbal ibn Hanbal al-Shaybani Hanbal din sunan kakan da sunan mahaifinsa Muhammad Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal asalin sa mutumin kuraka ne dai amma iyayen sun zauna a Baghdad sun aure yayi da shi sun zauna tare da shi a Baghdad a nan ya girma a nan kuma yayi karatu karatunsa yayi yawo sai ya zo ne ilimin sa kuma shi ne yake jagorancin mazhabar Hanabila da ake cewa mazhaba ta Hanbaliya shugaba ne jagora ne musamman a cikin abin da ya shafi hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma abin da ya shafi harkar aqida shi yasa a zamanin da ake cewa shi imamu ahlus sunna wal jamaa bukhari yana da cikin almajirai na ali ibn madini har ma imam bukhari yana cewa masta kamtu lakum inda ahad illa ali ibn madini babu wanda nake rera kai da gaban sa sai idan na ga gaban ali ibn madini shine yake karanta illolin hadisi kamar yana jan kulhu Allahu ahad wato Allah ya ba shi ta fara shi da a cikin abin da ya shafi sanin hadisan da Allah sallallahu alaihi wasallam sahihin ta da wanda ba sahihi ba Ali bin Labidi ya rasu jirar da Allah sahihi da talatin da hudu haka nan al-Imam Bukhari Muhammad ibn Ibrahim ibn Ibrahim al-Bukhari da kuma Bukhara wanda ya rubuta littafin da ba ya fitar da tsarkaki wanda babu ya shi a cikin da a cikin da tafafan hadisan ba shi sallallahu alaihi wasallam littattafai gaba daya bayan da bayan alqur'ani babu littafin da ya kai littafin al-jami' sahih na Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari inda littafin da shi da bai inganci bayan alqur'ani Imam Bukhari ya rasu hijira ta Annabi sallallahu alaihi wasallam tana da yiri da abin da shida da yiri da abin da shida duk za ku ga waɗannan dukkanin da ganawa in su ne su malik wato malik shi'ba ya'ya da Abdurrahman da Ibn Mahdi da Ibn Uyayna da Abdullah bin Mubarak da Wasi da ma shafi mu zamu ga waɗancan sun rayu a ƙarni na biyu bayan hijirar da sallallahu alaihi wasallam sannan su kuma waɗannan suka da kan Ahmad ibn Hanbal da Abu Hurairah Ali ibn Madini Bukhari da Abu Zur'a da waɗanda zai ambata a baya za su ga su kuma sun rayu a cikin ƙarni na uku sun rayu a cikin ƙarni na uku قرني له شيء القرن الذهبي بالنسبة للسنة النبوية شيء ذات الكرة قرن بزل بزل بزل أيضا bincike da yada da haka sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam guri da babu wani zamani da aka yi sunna aiki matuƙar aiki kamar yadda aka yi a cikin karni na karni na uku a cikin karni na uku a cikin a cikin sa ne dukkan wani karni da yake da alaƙa da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zama kammala a cikin karni na uku wanda karni shi ne wanda waɗannan imamai suka rayu a ciki so Ahmad ibn Hanbal ya ya ce da yin sai Hafiz Ali su al-Imam Bukhari su Muslim da kuma sauran ashabu sunna ashabu sunan wato Abu Dawud da Sahih Tirmidhi Ibn Majah duk waɗannan sun rayu a cikin wannan sashi na uku saboda a lokacin ne gaba daya aka gama tattara sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallam guri guda aka gama rubuta ta guri guda aka gama riwayar ta da isnadi dukkan wani wanda zai zo bayan wannan sashi kusan abin da zai faɗa da yake da alaƙa da sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallam da zai fita daga cikin da'irar abinda mutanen da suka rayu a cikin da suka da suka suka rubuta ba ko da zai kawo zai iya kawo islami amma kuma lokacin da zai kawo ba zai taɓa zama hatsari ne da babu shi a cikin wannan limamai da garni na uku ba ko da ba nan ne aka zama ainihin bincike da tattara sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a gurin guda wa abi zur'a abi zur'a sunan shi abdul البيت بن عبيد الله ابو زرعه الراوي mutumar rai ne mutumar rai rai da yanzu cikin kasar iran ne cikin kasar iran wannan da yi a rai mutumar can ne ana masa lissa da cewa arraji alagai ya arraji lissa ce zuwa ga arrai malamai suna ta lissa ce alagai ya haka nan abu hakim sunan shi daya sunan shi daya da imamu shafi da sunan imamu shafi محمد بن ادريس كما هو رسول الله محمد بن ادريس ابو حاتم الرازي كما مسلم الزيد كما دكتور مسلم السكرعي دا دا ابو زرع او كما ابو زرع دا ابو زرع ne na ilimin da ne abokin ainihin ya da ilimin da tare abu zur'a ya da kuma zur'a maza na ɗari biyu da sittin da daya abu hasim ɗari biyu da saba'in da bakwai sai abu dawud abu dawud shi da littafin sunan littafin sunan da muke sharawa wa abu dawud منظور أبو داود النبي سليمان بن الأشعث السجستاني سليمان بن الأشعث السجستاني سجستان هذا في تشكيل أفضل سنة سنة يقول لك أفضل سنة سجستان ذات إذا كان تحت الأولى وتنتفع أعرفه في أفغانستان باكستان كان في جنوب الأرض فات سجستان أنا لم أتذكر hidima ya yi masa aiki wanda har yanzu ana cin moriyar wannan aiki da ya yi kuma aiki na lafiya rasu gidan maza Allah ɗari da saba'in da biyar Muhammad ibn Rasul al-Marwazi Muhammad ibn Rasul al-Marwazi ɗaya daga cikin malamai wanda suke na sunna yana da littafin kitabun sunna suna cikin kitabun sunna a cikin ba kawai yake da yake illa aqidar ahlus sunna wal jamaa aqidar ahlus sunna wanda aqidar da muke kanta a cikin wannan littafin da yana da yake yana da littafai daban-daban yana da littafin ikhtilafin fuqaha اختلاف العلماء واختلاف العلماء كمحمد بن نفس المرء ذلك من زمن قال لك يجي يقول وفي اخر شركه من شيء ابن خزيمه ابن خزيمه عطينا شيء محمد بن اسحاق ابن خزيمه ابن خزيمه كده بيكاد الصحيح ترى بيكاد من شيء الصحيح انا جيت من بيكاد هو جاي شيء صحيح ابن خزيمه wanda littafi bai zo gare mu gaba ɗayan ba abin da ya zo gare mu bai wuce rubuci ba abin da muka samu daga cikin littafin da ku zama bai wuce rubuci ba a yanzu mun buga wannan ɗan rubuci ɗin a cikin mujallabi a cikin mujallabi hudu da tasirin muhammad da sai muhammad bin kala'azin wannan malami mutumin mai tsaro ne gari ne suka fito daga imamu suka fito da imamu muslim ibn hajjaj gari daya suka bayyana da shi muhammad ibn ishaq ibn kuzayma shi ne mai littafin at-tawhid yana da littafin at-tawhid a cikin babu abin da ya bayyana illa aqidar nan ta ahlus sunna wa ta'ati hijma da wa yana littafin yana da sunan kitabut tawhid wani dan bid'a shahararre ne da ya shahara a wannan zamani wajen yada bid'a da kare ta da kirkina wa malaman ahlus sunna na zamani daban daban wanda shine Muhammad Zakir Al-Hankali Allah ya halaka shi shekaru da suka wuce yana cikin sunan shi tarihi kafin inda ya zagaji ahlus sunna tun daga kan ainihin tun cikin kafin ya fara zaɓi ya fara rikon su ana cikin malik abbas ibn al-arab har ya zo kan su maliku ya duro har zuwa zamanin sa ya ya zagi limami na sunna da shugabannin sunna sun kai da yusuf da wani a cikin littafin ɗaya wanda bai wuce shafi ɗari biyar ba limamai da ahlus sunna sun kai ɗari uku da wani abu ya zaga a cikin wannan littafin nashi da suna ta'alimul khabib ya rawa ya rawa cikin kala khabib khabibul bagdadi laifin khabibul bagdadi sai ya taɓa abu halifa shi kuma yana taɓa abu halifa sai haka tun da ya taɓa abu halifa duk wani mutum da yake ganin girman da sai kuma ya taɓa shi saboda haka shi mutuncin malaman sunna to a wannan littafin nashi yana kiran littafin kitabut tauhid na na ainihin ibnu khuzaimah da ibnu banda yana kiran kitabut shirk to wannan malami ne da kuzaima ya ga kuma hijira da zala da yin da sha da yin da sha wato farko farko kan ne da sai ibn Munzir ibn Munzir ɗaya ne da cikin limaman na shari'a sunan shi Abu Bakar Umar ibn Ibrahim al-Kunya sa Abu Bakar ibn Ibrahim ibn Munzir a shi ne da littafin al-Ishraq shi ne da littafin littafin الاوسط الجامع الاوسط لابن المنذر الاوسط لابن المنذر misali ne babba wanda har zuwa yanzu an ta samu waɗanda za su yi mana aikin su fito da shi ya za a ce niyyar musulmi su iya karanta shi bayan an kula shi a kan rubutu irin da zamani yana nan a cikin tunani misali ne wanda yake a babba shi ne da misali al'ijma inda zai zai iya da shekara ta ɗari uku da sha sai Dawud ibn Ali Dawud ibn Ali al-Zahiri shugaban mazhabar Zahiriya malamin da hadisi kwalai ya san da ne da yake kira hadisin da Allah sallallahu alaihi wasallam yana gina hukunce hukunce a kan hadisan manzon sallallahu alaihi wasallam in ka kuma ta ba farkon magana da yake kiriya ya fara mana ita wanda a karkashin ta ne yake lissafa mana waɗannan malamai ya ce wa hada bi kulafil a'imma allati a'immatul hadith alladina يحتجون إليه ويكون عليهم دينهم مولا هو الذي إذا وعدا سنة الإمامين من لا حديث ولم تكن رجع حديثا من الله صلى الله عليه وسلم سكر إلى الدين وأقيل أحسن تقليل بقى سكر إلى الدين الدين وأحسن حديثا ما يكون صلى الله عليه وسلم ما أحسن تقليل وانا يأتي ووانا يأتي ترى وانا يأتي مندوبا سنة كلا دوانا يأتي وانا يأتي ne su ke hujja da akan abin da ya faɗa to waɗanda su ne limaman wannan hanya limaman wannan tafarkin Dawud ibn Ali al-Zawri sai da su Allah da Imam Shafi'i alaihi rahmatullah ya da sun zama magana da wani da saba'in daidai da Muhammad ibn Jarir al-Sabri Muhammad ibn Jarir al-Sabri shi ne da shugaban masu suka yi makaranta Abdullahi da Abbas da irin su Mujahid irin su Sa'id ibn ibn Jubair irin su Mujahid ibn Jabir irin su Afa ibn Abi Rabah irin su Abdullahi Abdul Aziz ibn Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj waɗannan duk almajirai ne daga cikin almajiran makarantar Abdullahi da Abbas sun kwari a wajen haka tafsiri da kuma irin su Ibn ma wanda shi ma a wajen tafsiri ba da shi a cikin almajiran Abdullahi da Abbas to amma duk da haka ba su zauna sun yi tafsirin alqur'ani daga farkonsa daga fatiha zuwa nasu ba ba su yi wannan ba sai da ibnu jarir qadar ya bayyana bayan ya shahara a wannan kulli almajirai suka nemi ya rubuta musu tafsirin manzon sallallahu alaihi tafsirin alqur'ani mai girma to a lokacin da ya rubuta musu wannan littafin na ya zo da bayanin da ayyukan jami'in bayanin da ayyukan ayyukan qur'ani ibnu jarir qadar ya da kun jira mai cikin lamarin kana shekara dari uku da sha daya akwai wanda suka faɗa cikin malaman da wanda magana a kan sai a yanzu wanda muka ce shi ma ya mutu a wannan shekara wani ne shi sun ko ko ba ake kuna da babban su ne ba wa gaira haulai da wadan da wasu wadannan ya kawo misalai ne ba wai da cikin wadannan su kenan ba amma ya kawo maka misalai da karni na biyu da karni na uku da ma farkon karni na hudu يجب فإن هؤلاء الذين يبنون الأحكام على الأحاديث يحتاجون أن يجتهدوا في بعض صحيحها وضعيفها يجب ولن ولن يكون جدا وكن شو كن شو أثر حديث الله صلى الله عليه وسلم سنة تتاثر في اجتهاد في يقول نزلت حديثين في الحياة دولة في الحياة سكوبة مقصد في مدى جنة الإنسان ووالي يلا نجرتا تلك آدم يلا نجرتا تلك إلهي da haka ana karɓar hadisin da ruwa da kuma yana da matsala ta fuskar adalci ba a karɓar hadisin da kuma da matsala ta fuskar a ilimi ba a karɓar hadisin ba suna da bukatar san wannan saboda haka duk sun hada wannan bangarori guda biyu wata zalika alladhina takallafu fil hadith malamin su ba wadanda kare ba haka nan wadanda suka zo suka yi magana akan hadisi wannan jari suka yi magana akan mazaji na hadisi liyubayyidu bayna hada wa hada dan su bambance tsakanin mai inganci da wanda ba shi da inganci tsakanin sahihi da barabuni li ajli ma'rifati hadisi dan a san wanne ne hadisi na gaskiya wanne ne na gaskiya ba kama ya fa'alu abu ahmad ibn adi kama yadda abu ahmad ibn adi al-jilani da ya kada al-kamil ne abu ahmad sunan shi abdullahi ibn adi abu ahmad sunan shi abdullahi shi ne da ya kada al-kamil sai ba a fara rijal yana da misali da ya rubuta wajen bayanin waɗanda aka jefe su da rauni cikin masu riwaya cikin san da zuwa sallallahu alaihi wa sallam ita da yana nan biji cikin kudin guda wa abu hatim al-busti abu hatim sunan shi muhammad ibn hibban abu hatim al-busti duk ila kan sai su haɗa da kan garin da shi har gunjar da da shi abu aka jefe sai duk da garin da saboda haka yanki ne da Allah ya albarkace su da ilimi da malamai tun shekaru a ruwa ruwa ce tun kamar shekara dubu musulunci yake can waɗannan su ne musulmi waɗanda suke da ƙarfin musulmi ko na ƙarfa da baya baya abubuwan yanzu mana a ake kan kuma wani ce na shi da daɗe da ce ko kun yi abu da waɗanda su ne suka riga su gaba da kuma da shekara dubu kuma suka fitar da kafaran malamai da suka yi musulunci aiki kuma da kamar suna ana karantawa ko wanda aka yi faɗa wato tarihi da yau da zan ce ta ɗari ne ko kuma wannan ma wata kiri na ɗan na ɗan yi aka faɗiya saboda ta ɗari ɗari biyu da ta ɗari biyar biyar da ɗari a ɗari ɗari biyar da hannu sama da shekara biyu yanzu a ɗari biyar ɗin nan malaman ba su fara bayyana ba idan kun za a cikin jami'a ne an yi kusan wani mutum ya fara a lokacin to su waɗanda sama da shekara biyu sun fi ɗaga malamai waɗanda suka faɗa daga cikin malaman da suka rayu a kuma sun suka rayu a cikin tafiyar su abu dawo sun suka rayu a nasa irin su imamu da sani wannan sun faɗa ne da wasu sama da shekara dubu an fitar da waɗannan malaman ba wai a lokacin da ya zo ne su ne su gaba ko kuma ana shiga magana su zama mulki ne gaba ɗaya su zara da biyar ko ka ga aka zama mulki ko aka zama mulki aka zama mulki sai da ciwo ciwo suka zo aka zama mulki aka sai jima da su na kawo na da addini za su yi da addini iya da kakanni suka yi gyara suna barin ainihin duniya da yake kuma ba su kuma ruwa to shi ne da aka kuma gyara kuma za a za a yi da sabon tare da cewa shi ba ya tunanin laki ba zafa zafai ya san ba ba wani nisa yi ba laki yana kiran laki ba malam yace wa abu hasan al-darqi abu hasan al-darqi shi ne muhammad ibn hibban tarayya da kai ba a taɓa yin mutum ya haka yau saboda in ka ga irin dukkan da suke cikin littafin da islamu dole ne ka ce mutumin da aka ce da kayan kirkar wannan ko ba a taɓa yin haka a duniya wasu in kuma an ce ya yi shirkar wani bangare ne daga cikin wani bangare kuma ya rubuta shi ba tare da shirka ba ya ce to wannan zai yi ma'aza mun ce ya ce wannan zai yi ya rafa kun a lokacin da ba a yi wanda ya san gidan da hadisi kamar sa ba shi ya sa da ya tsaya ya karanci abinda imamu bukari ya rubuta a cikin littafin sa aljami'u sahih ya karanta abinda imamu muslim ya rubuta a cikin littafin sa shi ma aljami'u sahih sai ya ce akwai gyare gyare saboda haka sai ya rubuta littafin sa a takabbu sunan littafin shi na a takabbu wato zai diddigi diddigin wanda ne kare don ba ya isa wani ne ya ce ita yi wannan to saboda haka wani nan wuri ya ce ya kama bukari nan wuri ya ce ya kama musulun malamai suka ce sau tari kamar a baya sun ta yi mana irin wannan to sau tari inda zai ce ya kama bukari bukari ba shi aiki amma zai ce ya kama musulun sau tari yana kamuwa sannan ya rubuta littafin da al'injama al'injama shi kuma yana da akwai wata jikin da ya kamata su kawo a cikin littafin kawo ba ko akwai wani amfani da ya kamata su ya kamata su dogara da shi ba wanda suka dogara ko su dogara da shi ba an buga littafin yana da koyar shi a cikin wani injama haka aka haɗa su guda biyu aka buga su ɗaliban ilimin suna da Dara kuɗi ya ce zan da zala da yi da tamanin da takwas. yake wa abubakar al-ismaili abubakar al-ismaili sunan shi ahmad ibn ibrahim ibn ismail al-ismaili wannan malami shi ne rubuta littafin al-mustaqfa ala sahihain yana da littafin sunan shi al-mustaqfa ala sahihain istikhraji ala sahihain wani fanni ne daban shi kuma na ilimi wanda shi ma sai mutum ya isa yake shiga cikin wannan fanni shi ne ka ɗau littafin mutum littafin da aka rubuta shi da isnadi kamar da yin bukari bari ya kawo a cikin da islami tunda da kan malamin sa zuwa kan ma'aikin sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam sai wani malami shi kuma ya yi yawon duniya ya ta kawo a cikin shi ma da kan sai zai ce to zai ɗauki kowane hadisi daga cikin hadisan bukari tun daga kan hadisi na al'amal bin ya har zuwa kan hadisan karshe kari da kari mafi da kari cikin jari da sa ka ce mafi da kari ala lisani da kari da kari cikin jari to zai ɗauki waɗannan hadisai tun daga na ɗaya har zuwa da ƙarshe ya kawo hadisan da islamin da shi inda zai haɗe da shirin buhari ba da buhari ba zai zage buhari ya haɗu da shirin da ko shirin shirin sa har zuwa ƙarshe tun daga farkon hadisi ya sa da ƙarshe wanda shi ke kira al-musannad ka ga in ba ka kare shi ba ina za ka samu islamin da zai haɗa da shirin buhari ina ne suka samu islamin da zai haɗa da buhari da ruwan sun yi samun buhari ta hanyar buhari almajin buhari daga buhari har zuwa ga kai islamin shi a shi zai zage buhari ba zai buƙaci buhari ba ka kan malamin da zai samu islamin ko ta kan malamin malamin ka ka ga wani aiki an na ili ya yi amma wani lokaci ya zaɗi kan wato hanyar ta samu su ɗinci su samu wani za ta rasa dole su kan magana ana samun da naci Ismail ya rasu wani jiran maza Allah ta ɗari uku da saba'in da daya. Yake wata ma tsakiyar ɓari zalika abu bakar al-bayhaqi kuma kamar yadda a wasu lokuta abu bakar al-bayhaqi ahmad ibn husayn abu bakar al-bayhaqi sunan shi ahmad ibn husayn ya shahara da nisba ta kawai ce al-bayhaqi al-bayhaqi to ba bayhaqi bayhaqi amma sunan sa cikakki ahmad ibn husayn sunan ta al-bayhaqi da kuma abu bakar a abu bakar al-bayhaqi ya yi rubuce-rubuce da dama musamman a kan fito da dalilai na mazhabar shafi'iyya wajen fito da dalilai na mazhaba ta shafi'iyya wato akwai wasu matsaloli da shafi'awa suka kawo a cikin mazhabar su waɗanda ba a kawo dalilan waɗannan matsaloli ba to shi abubakar albaya ce abin da ya sa ya ɗora wa kansa shine ya fito da dalilan wannan matsaloli ɗin idan aka kawo su kuma ne ya kalli waɗanda hadisai da aka dogara a kan su wajen gina waɗannan matsaloli ya rubuta littafin shi a sunan al-kubra kana da mujallabi man da da man da da da guda goma ya rubuta wannan littafin a sunan al-kubra littafin ne mai muhimmanci da kada a samu ɗalibin da ba ya kasance ya kasance a wani lokaci wasu malamai ma ba ta halatta wa kansu yin fatawa sai sun mallaki littafin a sunan al-kubra sai ya zama sun karanta tambaya ya rubuta sunan kubra ya rubuta sunan kubra ya rubuta littafin ma'arifatu sunan wal asar ya rubuta littafin al-khilafiyya sannan yana da littafin shu'abul iman yana da littafin dalailu ruwa kana da kai da yawa kuma irin su kana da kana yana da rubuce yana da rubuce a hannun dalibai ana karantawa wannan shine malamin da yayi wa mazhabar shafi'i hidima har ta kai ana cewa babu wani mutum face shafi'i yana da ta cewa yana da abin da zai gura ta masa in banda abubakar albaya shi shine yake da abin da zai gura ta masa an gane to kullu kullu ahad للشافعي منة عليه إلا أبا بكر الذهب فإن له منة على الشافعي. ومن شيء هو مذهب الشافعي شافعي منما babu wani da ya taɓa mata ko mata hidima za a daina cewa shafi ya yi ilimin da abuwan albayaki ya yi ilimin da ya ya ga dama da ya kuma ba za ka sani zaman abubakar albayaki ya rasu zama manzo Allah ɗari hudu da hamsin da takwas ɗari hudu da hamsin da takwas وابو اسماعيل الانصاري ابو اسماعيل عبد الله بن محمد بن علي ابو اسماعيل الانصاري الحراوي ثم الحراء حراء كما سمي a yankin afghanistan wannan yanki ma wa amma a can ne garin harar yake wataƙila ma ina tsammanin harar ina a cikin afghanistan harar wannan malami abu ismail abdullahi muhammad al-harawi a nan ya bayyana malami ne wanda yake ta kare kwarai da gaske musamman a cikin farkacin a cikin harkar aƙida baya ta sauke a aƙida saboda ƙananin sai sha wasa kwarai da gaske a yankin ne yana da ƙanani dan shi abu kaɗan ma sai daga kola don ba ya daga wa abu hasan al-ashari kusan za su mace yana kama samun hasan al-ashari duk da cewa ba ta ba dai ne ba amma ya karar yi aƙida sai da maza wa abu ismail al-harawi shi ne mai littafin zammul kalam akwai littafin sunan shi zammul kalam wa ahlihi wato zanyi da suka da aibanta ilmul kalami da mazowansa ma abu ta ilmul kalam ilmul kalam shi ne wannan abin da muke karanta da sunan tauhidi irin su ummul barahi irin su tuhfatul buluji irin jawahir tauhid irin su zai ka'a tsakani da waye da wannan su ake kira ilmul kalam wannan ba shi ne tauhidi ba to shi ne kawai da wani tabi sunan shi zammul kalam wa ahlihi kana da wani da shi ma zai zama da wannan misali ya kawo maganganu ne na malamai manya manya irin su maliki irin su ainihin ahmad ibn hanbal da waɗanda suka rayu a wannan a wannan zamani ya ta kawo maganganu da suka suka da wannan ilimi ilimin talakawa ba ilimi ne da zai zuba maka Allah shi yasa kuma za ka ga har kafin bayyana aqida ta tauhidi ta ta sunna sosai ake ta an kai ba a cikin tauhidi za ka kai to ai ba tauhidi ake karanta ya za ka zama ba cikin sanin Allah kuma ka kana kana Allah kuma ka ku saboda ba sanin Allah bane duk wani kulli kake ta koya mutane shi kansa bai koya maka ba gani amma ko zai nuna maka ba gani ba zai nuna maka ilimin da ya dauki ya sai ka sai sai za ka gani to haka aka samu a gaba aka yi mana sai daga baya muka gane a cikin ma malamin ba gane yake Allah ya shi ya وابو اسماعيل الهاوي يرى ويرى يرى ابو اسماعيل التنبيه من كتاب المدارس الثالثين عبد القهوه منازل السائل وابن القوم الكريم ومن شر من المدارس الثالثين شيء ولا ابو اسماعيل شيء ولا من الثالث sai abu qasim al-jindani abu qasim al-jindani sunan shi ta ake da alif bin hamdan asiri da tsiri kamar da Ismail Harabi shi da kusanci amma kuma a wani irin ko kuma ahli sunna wa a wani ba ta wani in su ce kuma ahli sunna aka yi ne wani lokaci ne don su yi da ahli sunna ne da Allah ya yi ba saboda a kun gane ya ake kira kusanci ne ne san da ya kusanci akwai da zaki da sunna da Allah da yaki da sunna da yaudara da ƙarya manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da dama sai a dukkan wanda suke da alaka da hadisi na manzo sallallahu alaihi wa sallama sai dai kuma littafin da akan bibi sharhin muwatta littafin da ba a yi wa wato littafin da ba a yi wa muwatta sharhi kamar nashi ba wato an yi wa muwatta sharhi daban daban amma ba a yi kamar na ibn abdul bari ba duk rawar rawar rawar rawar kan ibn hazm sai ne ya fara wa littafin akan bibi da ibn abdul bari yana da an buga shi din akwai akwai bugu wanda yake da kudi ashirin da biyar littafin akalli yana da littafin alistika alistika kamar makasatar ne kamar rere da tsaye daga cikin littafin akalli ya ta ce ne daga cikin littafin akalli kamar yadda shi da kanta ya faɗa sai dai gudun littattafan guda biyu ya sa bambam gudun akalli ya gina shi ne akan a shehunan maliki الشيخ بن مالك زي باو شيخ مالك كمان مثال يساو ابو الزلال ابو الزلال عبد الله اذا اجني ايمان كما ايه زي باو ابو الزلال الا يا كابو زي باو كلا وهي ابو الزلال اذا ما كنت تقول الله بارك يقول يساو يقول مالك يساو ده جوان مالك يقول له دي شيء ده باو يا yana yin gyara a cikin ruwayoyin motsa musamman ruwayar da ya amfani da ita ruwayar ya'ya ya'ya laifi ya'ya ya'ya laifi wanda ita ce da amfani da ita akwai kurakurai yawa a cikin wannan ko za ku bar ya ce ita ce ta shahara a cikin mutanen manzo kamar yadda suka kawo da ita ana ita ce ta shahara a kasar mu da yake ko kasancewa ita ta shahara ita ce tana da kurakurai zai yi amfani da ita wajen yin shari sai ya so a wajen bayani sai yin da kuma kurakurai saboda haka tana da kasan kurakurai da suke cikin littafin a ruwaya ya yi laifi na ruwa ta to ba sai littafin da ta biyu al-istiqam kuma ya gina shi akan babu babi na na hukunce hukunce saboda haka ya ta ya kara kowar da littafin zuwa ginin sa ne na farko ya ji shi kuma da canji akan shi ma littafin istiqam babban littafin da kwarai Ibn Abdulbar ya rasu hijirar manzo Allah sana ɗari hudu da sittin da uku ɗari hudu da sittin da uku wato a cikin ƙarni na biyar. Sai Abu Muhammad Ibn Hajj abu muhammad ibn hajj da shi nake eh sai ya tuna shi sai dan yiga da kuma gida ibn hajj ba eh gida ibn yiga gida ibn hajj ali sunan shi ali ibn hajj abu muhammad alfiya in kana kana cikin sala ali kana cikin ibn hajj ban malami kwarai ba da zai tsayin zuwa rigimar ta kuma mai dalili ba wai ya kawai na tsayin zuwa ba a kokarin ta aka yi ta ɗauki aka yi malaman zamanin da suka sa masa karar tsakon zuwa suka sa masa kangoma saboda ka duk magana da yake ta hau da gaji shi kuma yana ganin ba ba na dai bane ya yi wani haka maza ba da ta mutane a lokacin malikiya sai to shi kuma da dai ta yi malikiya nan suka ce shi kuma kuma sai yayi yake shi kuma zai haka sai yi mali an kawo matsaloli yake shi ne yake kuma da ba albaji abu da yin albaji ya yi tafiya da wani da gida fara bayyana da da yawa da abin da yake dawo gida sai in ba haka ba zai yi da malikiya kurkuba shi ma mutum kurkuba ne duk lokacin da suka rayu da Ibn Abdullah Ibn Abdullah abokin sa saboda haka ya ya fata zuwa ta dawo makarantar ya dawo yake zai dawo ya kawo malikiya ta ya suka yi ta gwamzawa aka ta mukabala iri iri da da ibn hajar da ya gagara tayarwa sai suka hada masa yan yan wanda ta kona masa littattafai yake to mu ne tsakirai da mun yi cikin littattafai ne ne da kawai za ka a lokacin da ya rubuta littafin da al-muhalla bil da gaban littafin al-muhalla da sharhin muhalla al-muhalla ya ka samu al-muhalla yana da ruwa al-muhalla da yake wajen rubuta ya fi dukkan babi babi na cikin su ne kara da su gaba daya kuma duk matsala idan ya kawo ya ce ga ni abin da ne yake da shi to yake wa burhanu da ala zalika duk da ba ta haka sai kawo aya sai kuma ya kawo ya ji kan kuma da islami ba kawai tsora hadisi ne ka shi ba ka kai ba a ne ka shi da islami ka ko ne ka kan mutum ko ka kan bukari ko kuma ka kai da su a haɗa sunan sunna har ya dangane zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya ce cikin sa akwai ma akwai waɗanda suka faɗi irin magana da muka faɗa wa ali ya faɗa illa ibn umar ya faɗa kullu amr ya faɗa jabir ya faɗa anas ya faɗa sai ce kuma ga aiki na da sai kuma ya dinga koyo da sai ba ya da ya da ya garkar da saura ka lissa masa al'ala ta fi don da ke cike da ilimin kwarai sannan kuma yana da littafai kan da waɗannan kamar da lissa masa alfitan filminan wani hal wanda shi ma ya yi magana da ƙidoji ne mara kyau shi ma a cikin aƙidar da akwai ɓangaren ma wasu ba yana da matsala ibn hajar ya rasu shekara da ɗaya biyar da ta fita wata shekara da yake rasu ɗari da hamsin da takwas a wannan shekara shi na ibn hajar ya duniya wa amsali haula da ire-iren waɗannan waɗannan su ma sun yi maganganu a cikin hadisai da mazaje don su bambance tsakanin hadisi da yin da wanda ba su yi ba yake fa'ida ta ta'ani da ruhu da ruhu da ta yake shi shi ka magana kan waɗannan al'amura الشريعة ما لم يتعلم فلا فلا يتعلم لديه ولم نذكر من لا يروي بإسناده مثل كتاب وسيلة المتعددين فمتعددين الجارة وسيلة المتعددين في سيرة سبيل المرسلين هذا كما يتعلم وسيلة المتعددين كتب يقول في سيرة سبيل المرسلين مثال السيرة shi shi shi uban ya da kujin manzo Allah tana da yake shekara dan kuma kare biyar da hamsin da takwas da hamsin da takwas to inda kiriya yake wa an tsari zalika da ina ina waɗanda da kuma ko al-firdaus ko wakilatul al-ajib yake fa inda haula idura haula sabaka waɗanda ba su waɗanda da yi magana a baya ba waɗannan ajin su kasa yake sai ma ya su nuna wa sai ma ya su nuna wa min al-akadiri amrun kabir kuma cikin abin da suke kawo a littafansu na ƙarerai akwai al'amari wanda yake da ba wato suna kawo ƙarerai masu yawa a cikin littafansu da haka a cikin jami'in kabir al-jami'in kabir na sunni a cikin mukaddima ya kawo mutane yake idan ka gana jinkira hadisi zuwa gare su to wannan alama ce da suke nuna raunin hadisi daga ciki akwai gauri an gane in ka ya ka dai da ko ce ba ma sai na ce maka da shi ba in ce dai da ne ya yi shi ba da an gane to in ji ya ce ba sai na faɗi waɗannan ba saboda su suna dawo da gano waɗanda suke na ƙarya da yawa a cikin littattafan ba wai suna yi da gangan sani ba amma ba suna sun tashi littattafan ba idan ka san kawo islami a cikin islamin za ka gano kawai to amma ya kamata su tashi su kawo wanda yake mai inganci ko kuma sun kawo a rigar tsayya su yi bayani su wani hadisi a cikin kalkalar ta akwai wani da wani wanda ba ba a rigarci ba to sai dai sai dai su ba su wannan ba to wannan shi ya kuma ya kiman da su sana Allah ba su sun ke ban da musar ya ba mu dacewa wa kuma ba wa alfa ala nabi Muhammad wa alihi wa sahbihi ina fata an gane kafin yau littafin tarihi wanne ne ya fi dacewa ɗalibin ilimi ya fara da shi. An ce tarihi galibi malamai suna suna ambatar tarihi daban tsira kuma daban. Irin kasan tsira na abin sallar sallar ko kuma da sosai na tarihi. Idan kana nufin a wajen mallaka wanne ya kamata ka fara mallaka to ni zan ba ka shawara ka mallaki tarihin na abin da zai kasa a gidaya والنهاية غير كثيرة لذلك تكون سورة كل ما جاء وما يقول لا كيف أعرف من لا أجوز له كيف أيضا عن ذلك ما جاء عن ذلك لا أعرف لا لا أعرف ليس لإنه ما جاء ابن ماجه محمد بن يزيد محمد بن يزيد بن ماجه الحزويني ثم القزويني ثم يعرف ذكر الهجرة الوجودة لبعيدة ne ya zama yawan wannan littafin a gurin malamai a yakin ulama a kan tamda alai littafin yan tarihi ne a hayatin sahaba ba hayatin ulama hayatin sahaba a kan tamda alai ɗaya daga cikin shugabannin da suka gudu sun shekaru da shi da za a ba wata kala da ya tsara irin irin ɗan tarbe a cikin sa akwai abin da ke sahihi akwai wanda ba sahihi ba idan kana son tarihin sahabbai ka samu littafin asirni na ibn hajar al-isaba al-isaba fi sabil sahaba sannan wanda yana son tsarin bayani akan sunan ta ibn rabi'a za a wani ne ma'anarta malama hadisi suna karanta su da hanyar malaman duka suna fassara a wani wato duk inda wai da wai da suka gano malaman hadisi suna masa karatu da mara da liga ce rawiya kimiyya mutuwa jambiya marbiya su kuma ɗaukan su da wai ra a wai da wai da sauransu malamai yanzu sun ce wai wai da su ne ke kan da farkon ke ba su yan zawa da kai ce wai da su ne ke sun sun ne da idan ba kai kira huya da ba kira wai ki to wasu wasu ce ana da wasu marmari ina ga wanda da suka zama da zuwa da tabbatarwa da su kuma ka iya zama tsohon tsohon wato kanta ko da yanzu masu magana da farkon cin ba lalle ne da iya faɗar ma'anar da kowa ba babban malama a jiki ne ba ta karanta kira a wai inda malamin ɗaliban hadisi take lokacin da kazo kan suna da ake haƙin da rafiya ake haƙin da kimiyya ya shiga falsafa ya shiga sai ya tsinci kansa yana neman ya shakka ba akwai Allah ko ba yana ganin hujjojin masu cewa akwai Allah da hujjojin masu cewa ba Allah suna neman wai su zama masa daidai ya kai ba na za ka kafa da abin da a ce Allah ya ce wani yayin da wani ta da abin da zai tala wani yayin da kuma har ka shiga duk da yana da wani idan zai samu gaskiya ne sai da har ka shiga duk matsalar ta bai tsaya ilimin hadisi ilimin hadisi gaskiya sai da abin da gaskiya bai karanta wannan ba dan shi da kansa yake cewa bida'atu fil hadisi mutta wato haja ta a cikin ilimin hadisi ba ta da yawa karshe karshe da a ƙarshen rayuwarsa ya tattara waɗannan abubuwa ya yi ɗaukaka ya wata da su ya yi rubuta da hali ya koma sai ya zo da karfiyar da kai da abin da mutum kawo fata Allah ba ta sarki ya karɓe su cikin nagarta abubuwan da suka yi suna yin su da kyakkyawan da kyakkyawan niyya a tunanin su wani abu da suke kuma a akan da gaskiya ne sai dai ni da su kuma da da aiki su yi ne su wata irin wanda turani suka yi yadda suka harkar suka yi duka da su da su da suka yi wannan da dama da suke amma ta harka ne ke cewa la'amri da mafafin ma'ani da kulla da bayyana mafi da da kulla ma'ani فلا ترى الا واقعا تبقى حائل على جبل او قارئا ثم نبي او تيجي سوى باب قاطع قاطع بالشيء باب يتفكر الكاتب بالوضع باب كلمه سوره الى ذات الباب يجي فلا ترى الا واقعا تبقى حائل على جبل يجي ما وانت نفسي جري لو كنت نفسي بقى يجي تعمل الى جامع مكوى وهي يجي تعمل وهي لا تقوى معقول من الناس فتقوى حاول الى wato ya gama duk tsararrage da su ne karshe ya kasa gane ina da su haka shi ma raji ya irin wannan haka shi ma da gane da karshe kuma Allah ya rubuta da biyo da masu cewa da abin da su yake cewa raji yake cewa na yi na na na yi takaicin yadda rayuwa ta kasa aikin banza a ba ya ce ga shi zai yi mutuwa da ma zai samu mutuwa ce mutuwar